نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام دين أمن وسلام وما شرعت أحكام الشريعة إلا لمصالح العباد في المعاش والمعاد فشريعتنا إعمار لا دمار بناء ونماء لا هدم ولا فناء إشادة لا إبادة الإنسان بنيان الله تعالى خلقه وسواه ونفخ فيه من روحه فأعظم الإثم وأشده الاعتداء على ذلك البنيان وجرأة, وجرأة على الدماء لا تعدل جرأة واستهانة للأنفس المعصومة لا تعدل استهانة عباد الله إن شر ألوان العدوان صفق الدماء الحرام وقتل النفس التي حرم الله قتلها وهي تسبب ألوان العقاب والعذاب من الله قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والقاتل عبد والقاتل عمدا فاسق خارج عن طاعة الله ورسوله وعمله من أكبر الكبائر ولعظم جريمته وقبحها قرنت بالشرك قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ولعظم حرمة الدماء قرن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم بالكفر فقال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا رواه النسائي وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المسلم أعظم من زوال الدنيا بأكملها فقال والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا رواه النسائي وعند ابن ماجه لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق عباد الله ولجرم وقبح قتل المسلم وعظم حرمته بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات والأرض لو اشتركوا في قتله لعذبهم جميعا في النار فقال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه لو أن أهل, لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار رواه الترمذي ولشناعة حرمة الدماء أنها أول ما يقضى فيه يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأصله في الصحيحين وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة من السبع الموبقات المهلكات في الحديث المتفق عليه قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وفي الصحيحين من حمل علينا السلاح فليس منا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فاعلموا عباد الله إن تطبيق الحدود والتعذيرات الشرعية زواجر وجوابر وإشاعة للأمن والطمأنينة في المجتمع في المجتمعات قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون فكانت الشريعة حاسمة في صيانة النفس وتوطيدا للأمن وحماية للمجتمع وقطعا لدابر الجريمة قال عليه الصلاة والسلام حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا راه النسائي وابن ماجه قال القرطبي رحمه الله القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحيا بذلك معا إخوة الإيمان الخطأ والزلل ليس هو كل العيب بل العيب كل العيب الإصرار التوبة بابها مفتوح وربنا كريم يدعو المقصرين فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم lallai dai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman taimakonsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar da shi babu wanda ya babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan sa ne ko manzon sa ne ira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalansa da mutanen gidansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkin su har ya zuwa tashin alkiyama baya ka ƴan uwana musulmi wannan khutba ta mu yau muna shi daga watan Jumadal Akhirah hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1441 wanda kida miladiya yau 31 ga watan 1 shekara ta 2020 za ta jawo hankali ne akan zubar da jini da kisan kai da firgita da razana al'umman musulmi da za ta zama kamar ɗori ne akan huɗuban da ta gabata a wancan huɗuba mun yi bayani akan taɓarɓarewan al'amarin tsaro a Najeriya ga baki ɗaya, musamman kuma a jihar Kaduna, daga nan muka jawo hankalin ɗaiɗaiku kowa ya ba da irin gudunmuwan da zai bada ya taka rawan da zai taka don ganin an kai ƙarshen waɗannan al'amura muka jawo hankalin ɗaiɗaikun al'umman musulmi akan mu koma ga Allah mu tuba mu watsi da zunuban da muke aikatawa mu istighfari ga Allah subhanahu wataala mu tuba mu daina irin waɗannan zunubai da muke ma Allah muka jawo hankalin gwamnatoci akan su tsoraci Allah su gatanta addini su riƙe su tsare ma mutane jinanansu da dukiyoyinsu su tsare mutuncin mutane su kuma ainihin mai da hankalinsu akan addini su yi shi da gaske saɓanin irin yadda ake riƙon addini idan ana kamfen za a yi addini in ba a kamfen za a yi watsi da addini muka jawo hankalin 'yan siyasa su ji tsoron Allah su riƙe amana su sani cewa duk wannan abin da suke takama da shi waɗannan ɗaiɗaikun talakawan su ne suka ba su wannan dama za a kai lokacin da yake idan talakawa sun gaji da su ko kuma malamai ma za su yi kira a kan membarori da wuraren wa'azi cewa kar a zaɓuwa ne don bai tsina na ma'addinin musulunci komi ba kar a zaɓuwa ne domin bai ce maki al'umman musulmi ba bai rage ma al'umma raɗaɗin talauci ba za a kai wannan lokaci da haka 'yan siyasa su tsoraci Allah su bi tafarki madaidaici su kyautata ma al'umma su gusar musu da raɗayin talauci muka kiranyi malamai akan su doge su dage akan yin wa'azi da faɗakarwa da jihadi da kira zuwa ga Allah a ƙauyaku da birane su ci gaba da karantar da al'umma su kuma dogara ga Allah su cire kwaɗayi da son abin duniya muka kiranyi kafafen labaru akan su daina yaɗa sharrora su daina tallan fitintunu da fajirci su kame su yaɗa alkhairai haka nan dai muka jawo hankalin ɗaiɗaiku to wannan kutuba ta mu ita kuma za ta yi magana ne akan waɗanda aka jarabce su da wata muguwar sana'a waɗanda suka ɗauki zubar da jini suka ɗaura aure tsakankaninsu da fasikanci suka fita daga cikin ɗa'a ga Allah da manzansa suka kuma yi fito na fito da dokokin Allah suka keta alfarman Allah da manzansa suka keta alfarman musulmi suka keta alfarman jina ne suka yi fito na fito da Allah suka karɓi wannan muguwar sana'a ta tsoratar da musulmi da zubar da jininsu da ɗaukan makami wani ya ɗauki wuƙa ya caka ma wani sai ya ga ya mutu wani ya ɗauki bindiga ya bindige wani wata ta je ce sihiri sai ta ga bayan kishiyarta wani ya je ya sihiri sai ya ga bayan ogan sha office da irin waɗannan hanyoyi da ake bi na zubar da jinin al'umman musulmi to yau wannan khutba akan abin da za ta tsokaci a kai kenan ya jama'a musulmi mu sani fa cewa mutum da kake ganin shi a gine to abin tambayan shine wane ne ya gina shi babu wani ta baba ginin Allah subhanahu wata'ala ne Allah shine ya bashi ido da hanci da baki da hannaye da kafafuwa ya gina halittar mutum kamar yadda kake ganin shi a halin yanzu to babu ta'addanci mafi girma fiye da kuma ka ɗauki wannan ginin da Allah ya kai kuma ka ɗauki gatari ka rusa babu ta'addancin da ya kai wannan girma a duniya jama'a kisa ko zubar da jini wato ƙarfin hali ne da ƙurum babu wani ƙurum ga Allah wanda ake shiga cikin haƙƙin Allah fiye da Allah subhanahu wata'ala ya gini wani ya ce ce zai rusa babu walakantar da addini babu tozartar da mutuntaka fiye da mutum ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi musulmi ya jama'a musulmi Allah subhanahu wata'ala ya sanya mafi sharrin ta'addanci a duniya shine zubar da jini mafi sharrin ta'addanci shine mutum ya kashe ran da Allah subhanahu wata'ala ya kashe ta a duniya har a cikin alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan kisan mummuni ya ce wa mai ya katul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mummuni da gangar fajaza'uhu jahannam makomar wannan mutum ita ce wutan jahannama khalidan fiha Allah ce zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi a kansa wa la'anahu Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima Allah ya mishi tattalin azaba mai girma a cikin wutan jahannama wallahi jama'a babu wani cikin manya-manyan zunubai da Allah ya faɗi narko a kansa kamar yadda ya magana akan kisan kai ko zina ko luwaɗi ba su kai girman bala'in da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi akan al'amarin kisan kan musulmi ba waɗannan abubuwa a ce faja za uhu jahannam makoman shi wutan jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutan jahannama kenan da shi da abu jahal duk za su dawwama a cikin jahannama wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mai albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya mishi tattarin azaba azaban ba karama ba azaban aziman azaba babba duk wanda ya dauki makami ya kashe wani ko ya makwara wani mutum ya mutu ko ya sa mishi guba a abinci ya ci ya mutu ko ya sihiri ya mutu to wannan shine sakamakonsa babu wani cikin laifuffuka manya-manyan zunubai da zaka ji an ce a kaba'ir manya-manyan zunubai babu wani zunubi da Allah faɗi narko a kansa kamar yadda ya faɗi a kan kisan kai shi yasa duk wanda ke kisan kai to fasiki ne ya yi riga ya fito na fito da Allah kuma saboda a nuna maka cewa kisan kai zunubinta ba ƙarama ba ce sai Allah ya gwama ta da shirka ya ce wallazina la da'una ma Allah ilahan akhar cikin sufofin mutanen kirki ba sa shirka da Allah sai ce wala ya qatuluna an-nafs allati harrama Allah ba kuma sa kashe ran da Allah subhanahu wataala ya ce kar a kashe ta wala yazunun kuma ba sa zina sai Allah ce wa may yaf'al zalika wanda ya aikata ɗayan ukun nan yalqa asaman ya fada cikin bala'i na zunubi ya nutse a cikin tekun zunubi ya fada me ya hukuncin shi gobe kiyama Allah ce yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama za a ninninka masa azaba ranar tashin alkiyama wa ya khalud zai dawwama fihi muhana a cikin wutan jahannama yana walakantacce kaskantacce da da zina da kisan rai waɗansu nasosa sun nuna cewa nan ba kafirci bane amma shi shirka da Allah kaɗan wannan kafirci amma dai saboda girman kisan kai ne wai sai Allah ya gwama zunubin shi da hadarin kisa abin nan yin shirka da Allah saboda a nuna maka cewa jinin musulmi hadari ne kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake gwama kafirci da zubar da jini a wuri daya a cikin wani hadisi da yake cewa kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu duk wani zunubi da ka gani ana fatan ko mutum ya mutu yana in Allah ga dama Allah yana iya gafarta masa sai ya ce amma ban da laifuffuka guda biyu annabi ya ce illar rajulu ya qatulul mu'mina muta'ammidan duk mutumin da ya kashe mummuni da gangar to wannan gabaki dai Allah ba zai gafarta ba war rajulu ya mutu kafiran haka nan mutumin da ya kuskure mutu kafiri wannan babu gafara tsakankanin shi da Allah babu gafara wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya kawo a wani hadisin manzon Allah ce a zubar da jinin musulmi guda daya to gara a ce gabaki ɗaya duniya ta tashi la ilaha illallah gara a ce duniya ta tashi a rushe ɗakin Ka'aba a rushe masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a rushe Baitul Maqdis a rushe duk wani masallaci a rushe duk wata makaranta a rushe kowa kowa da komi ya ƙare wannan yafi sauki a wurin Allah fiye da azabar da jinin mummuni guda ɗaya sai da manzon Allah ya rantsuwa da Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ya ce lazawalud duniya ko kuma laqatul mu'mini kashe mummuni daya a azamu inda Allah min zawalud duniya wallahi ya fi girma a wurin Allah fiye da zubar da jinin mummuni guda daya wannan riwayar al-Imam an-Nasa'i ne a riwayar da al-Imam Ibn Majah ya kawo yace lazawalud duniya duniya ta gushe ahwanu ala Allah ya fi ma Allah sauki min qatil mu'minin bi ghairi haqq fiye da azabar da jinin mummuni ba ta da haƙi ba kuma a wani hadisin saboda annabi nuna maka inda alfarman jinin musulmi yake yake cewa law anna ahla samai wal ardi da a ce mazuwa sammai da kasai da mala'iku gabaki ɗaya da suke cikin sama da duk wata halitta mai rai da take cikin sama da duk wata halitta mai rai da take cikin ƙasa sawa'un mutane da aljannu da dabbobi ne duka abin da ke rayuwa a sama da ƙasa annabi ya ce wallahi idan da za su yi tarayya ishtaraku fi dami mu'minin za su yi tarayya akan su zubar da jinin mummuni guda ɗaya la akabbahum Allahu fin nari duk sai Allah ya kifar da su a cikin wutan jahannama har da mala'ikun fa har da kowa in suka yi tarayya akan zubar da jinin mummuni guda ɗaya to shi kuma Allah ba zai kawai yin musu azaba a wutan jahannama ba kai ɗan kidnafa ɗan ta'adda ɗan fashi ɓarawo ke uwa sihiri kai da wani ya tsaya maka a gaba sai ka ga bayan shi za su kai sukuni ya za ka yi da kanka idan ka wayi gari a gaban Allah ga irin wa'annan bala'o'a da narkoka da Allah subhanahu wata'ala ya maka alƙawari ina za ka kai kanka da ka duk wanda ya maida sana'an zubar da jini ita ce sana'arsa ya riƙi muguwar sana'a ya riƙi sana'ar banza ya riƙi sana'an da yake zai yi nadama ba shekara dubu ba ba shekara dubu ɗari ba ba shekara miliyan ɗaya ba shekaru ne miliyoyin da yake wallahi in ya faɗa wutan jahannama ba shi da mai taimako a gaban Allah in za ka nemi arziki ka nema amma ta hanyar ingantacce nagartacce amma ka ɗauko sai ka je garuruwan mutane ka je ƙauyakunsu da biranensu da karkaransu sai ka tsoratar da musulmi ka rike makami ka zubar da jinin wancan ka ɗibiran wancan saboda kai ka samu kuɗi ka kama wancan ka riƙe wai sai an baka kuɗi in baka baka kashe shi kai dan kidnapping kana cikin bala'i da tashin hankali wallahi muna tausaya maka ke ma da kike kashe kishiya ko kike kashe miji wallahi muna tausaya miki ‘yan shaye-shaye, ‘yan tsara suka, ku sari wanda ko ga dama an yi shekarun da yake in suna operation, wai taken operation ɗin ausa ziran au kabiran. Duk wanda aka gani a hanya za a sare shi, ausa ziran au kabiran ko karami ko babba, kun ɗauki sana'ar banza. Inda ka saruwar ɗin nan kai ma da za a jiwo a sare ka kai ma fa za ka ji raɗaɗi. To wannan saran da za a yi maka ƙarama ce, ka bari za ka ga bala'i da tashin hankali ka je gaban Allah. ka je gaban Allah kuma al'amarin jini shine farkon abin da za a fara hisabi akan shi gobe kiyama cikin ababen da ke da alaka da zamantakewa cikin ababen da ke da alaka da ibada akan sallah amma abin da ke da alaka da mu'amaloli da zamantakewa to za a yi magana ne fa akan jini shi za a fara hisabi akai duk wanda ka kashe duk wanda ka zubar mu jini jinin shi ya fita ya tsane ka yanka shi ko hannun shi ka datse ko idan shi ka soke ko menene kai mishi jin ya fito daga cikin shi in dai ba allura ne don neman lafiya ko operation kai don a samu lafiya ba in dai ka zubar da jinin musulmi to gobe kiyama akan shi za a fara kuma in aka same ka da matsalan jini gobe kiyama ka bani ka lalace shi yasa manzon Allah ya kida ya zubar da jini cikin as-sab'al mubiqat ababe guda bakwai din wanda yake in suka nutsar da mutum a wutan jahannama ba zai fita ba annabi ce kasharan mummuni yana daga ciki shi yasa Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yake cewa la taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku kada wanda ya kashe wancan wanda ya kashe wancan wancan ya kashe wancan hada haka nan kuma kada ka dauki makami ka kashe kanka duk ayin tana dauka sai ce inna Allah kana bikum rahima Allah yana tausayin ku Allah yana son ku yana tausaya muku wa may yaf'al dhalika udwanan wa zulman duk wanda ya kashe wani saboda ta'addanci da zalunci Allah ce fa sawfa nuslihi nara wallahi sai mun kone shi da wutan jahannama babu yadda za a yi sababin a gaban Allah fa sawfa nuslihi nara Allah ce sai mun kona shi da wuta wa kana zalika ala Allah yasira Allah ce wannan abu ne mai sauki a wurin Allah a hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah ce man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda ya dauki makami ya haru wani musulmi da shi to ba shi a cikin mu ba musulmi bane duk wanda ya ɗauki makami buri mu je anguwa kaza za a je a yi faɗa to ba musulmi ba ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ji ni ba duk wanda ya ɗauki makami ya tafi wani yanki na karkara ko wani gari ko ya tafi wata anguwa da ninyan zai zubar da jini wannan ba musulmi ba ne fa laysa minna ba shi tare da mu in ji annabi bi ma'ana laysa min atba'ina ba shi cikin mabiya annabi in ba ka cikin mabiya annabi ka gaya min kai mabiyin wane ne ko dai ka bi annabi ne ko ka bi shaidan don wanda ya bi annabi ya bi Allah da haka masu zubar da jini muna tausaya mu to kuma mu sani fa jama'a musulmi cewa cikin magungunan waɗannan matsaloli shine tsaida haddi tsaida haddi duk wanda ya kashe wani a kashe shi duk wanda ya zubar da jinin wani a zubar da jininsa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wal-juruha qisas in ka kashe wani a kashe ka in ka yanke ma wani hannu a yanke ma hannu in ka soke ma wani ido a soke ma ido in ka ji ma wani ciwo a yi kisasi kuma wannan abin da Allah ya shar'anta kenan kuma yin hakan shine zai haifar da zaman lafiya a cikin society shine zai tsara society daga balbalcewa shine Allah ke cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi Allah ce ya ku masu hankali ba ana magana da mahaukata bane ba ana magana da yan kare haƙƙin bil adama bane maƙaryata masharranta masu fito na fito da dokokin Allah ba da su ake yi ba masu hankali sai Allah ce walakum fil qisasi hayatun wallahi akwai rayuwa a cikin kisasi duk yanda idan kai za a yi maka to za a zauna lafiya ka lura duk wanda ya kashe wani idan aka ce yanzu za a ɗauki mataki a kan shi sai ka ji ihu yake yana a bada haƙuri wannan kuskure ne ba zan ƙara ba a ban hanzari ai waye kai ma da kai tunanin wannan hanzarin da baka kashe wancan ba da baka kashe wancan ba don haka kisasi yana kare society yana kuma haifar da zaman lafiya yana kuma yanke bayan wannan fasadin na kisan kai har a cikin wani hadisi wanda al-imam an-nasa'i da ibnu majah duk sun roito shi manzon Allah ce haddun yu'malu bihi fil ardi haddi daya da za a tsaida a ban kasa khairul li ahli al-ardi ya fi mutanen kasa alkhairi min an yumqaru 40 sabahan fiye da ai musu ruwan sama na kwana 40 in ka san amfanin ruwan sama in ka san yadda ruwan sama ke rayar da mutane in ka san yadda ruwan sama ke kwantar da hankali ya ba da natsuwa ga mutane da dabbobi da tsirrai da wane ne in ka san yadda ruwan sama ke amfani na kwana arba'in to a tsaye da haddi ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya fi amfani fiye da ruwan saman kwana arba'in wannan hadisi ne al-imamun nasa'i ka je ka duba kitabul hudud da al'imamu ibn Maja duka a cikin kitabul hudud suka kawo wannan hadisi shi yasa al'imamu al-qurtubi yake cewa kisasi in an tsaye da shi aka aiwatar da hukunci to duk wanda ke nufin kashe wani shi ma zai tsorata kashi ma a kashe shi da haka sai wanda ke son kisa sai ya daina wanda aka so a kashe shi ma sai ya tsira shi kenan ka baki ɗaya sun rayu kenan shine ma'anin walakun fil qisasi hayatun cikin ababen da a cikin wannan sati yake ta yaduwa wani hukunci da wata kotu ta aiwatar a abuja da ta tsaye da hukuncin kisan kai ga wata baiwar allah da ta kashe mijinta so abu na farko wannan kotu allah ya saka musu da alkhairi sun yi gwaninta kuma mun yaba ma wato hukuman shari'a mun kuma yaba ma gwamnatin tarayya da ta kau da kanta aka tsaye da adalci don laifin an yi ma shugaban jam'iyyar adawa ne in ana son a bakanta mishi rai sai a mishi abin da ba a so bai so amma da gwamnati ta kau da kai aka yi adalci to wannan abin yabo ne ga gwamnatin tarayya alkhairin Allah je ga gwamnatin tarayya ita kuma 'yar uwanmu da aka yanke mata wannan hukuncin idan Allah ya kaddari hukuncin za a aiwatar da shi to kiran da muke yi gare ta na farko da shine ta tuban ma Allah dan ta fa kashe rai kuma kun ji narkon wanda ya kashe rai ta tuban ma Allah ta mararece ma Allah ta ma Allah istighfari ta ma Allah istighfari ta kuma gamsu cewa hukuncin ta kenan kisa kuma na rantse muku da girman Allah idan hukuncin nan fadan sayyidina abubakar aka kai na rantse da Allah hukuncin kenan shine arhamu ummati bi ummati shi yafi kowa tausayi a cikin al'umman musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama idan sayyidina abubakar aka kai ma hukuncin nan wallahi sai ya kashe ta hukuncin kenan da haka idan dokan ƙasa ya dace da hukuncin addinin musulunci madalla da dokan ƙasa hukuncinta kenan hukuncin kisa don haka ta ji a zuciyarta cewa hukuncinta kenan sai dai in Allah ya gafarta mata ta tuban ma Allah kar kuma ta ji zafin dokokin da aka aiwatar da su domin dokan Allah kenan in aka zagi wannan dokan an kuma zagi dokan Allah a gefe guda kuma wannan wallahi sai ya zama izina ga mutane da yawa kai co ina ma da waɗannan ashararan za su bari a kashe tan ba muna jin daɗin an zata mata da hukuncin kisa bane wallahi muna jin raɗaɗi muna ƙaunanta domin tana nan a matsayinta ta ‘yar ƙoma musulma amma kaifa wa ƙarƙila dokan Allah ya riga ya haukanta ya zami ko Fatima ‘yar annabi sallallahu Alaihi sallama ne, ita ma sai manzan Allah tseda mata da irin wannan hukuncin. Ko da Fatima ‘yar annabi sallallahu Alaihi sallama ne, domin dokan Allah ne, babu wanda ya sai fito na fito da dokan Allah. Da ka ta tuban ma Allah ta yi istighfari don ta yi ka ta fara zunubi fa. Da ita da sauran ‘yan ta'adda ga baki ɗaya, duk wanda yake da nafin ya zubar da jinin mutane ya kashe rayuka a anguwanni da garuruwa da ƙauyaku da birane ko ya sihiri ran wani ya salwanta to ka gaggauta tuba ga Allah ka gaggauta tuba ga Allah ka gaggauta tuba ga Allah Allah yana shirye da ya gafarta maka domin kofan tuba kofar ta abuɗe ce har yanzu ba a rufe kofan ba ba kuma za a rufe ba sai lokacin da mutum ya zo gargara ko kuma lokacin da rana ta fito daga mafaɗanta alhamdulillah yanzu rana ba ta fito daga mafaɗanta ba kuma ga mu a raye yanzu ba mu zo gargara ba da haka mutum ya bar wannan babban zunubi ya tuban ma Allah ya dina wannan banna ya kuma yi abin duk da zai dakushe wannan banna wannan shine zai haifa mana da zaman lafiya kuma dama shine abin da Allah ke cewa innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke fito na fito da Allah da manzansa suna zubar da jini suna shirka da Allah wai tsauna fil ardi fasadan suna haifar da fasadi a ban ƙasa Allah ya ce sakamakon su an yi qatalu ko dai aka kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a yanke hannun dama da kafan hagu ko kafan hagu da hannun dama aw yunfu min al ko kuma a kore su daga bayan ƙasa suna rayuwa a Najeriya a kore su to in suka koma ma wani garin ɗan ta'addan za su zama a kashe sun kawai sai Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya tun anan su gane cewa sun kaskanta tun a rayuwar duniya kamar yanzu wancan yar uwa wani kaskanci da walakanci ya wuce wannan tana ihu tana kururuwa amma ita lokacin da ta kashe wani fa tana dariya tana dariya akan abin da bai ta karya karya ba matsalolin dai matsalan ƙarin kishiya ne matsalan waye matsalan waye ta kashe wancan tana dariya amma yanzu gashi an yi hukunci a kanta duk duniya ta ji tana kururuwa tana ihu kin tozarta kanki kin tozarta danginki kin tozarta iyayenki gabaki ɗaya ma zuri'anki sun kin tozarta su kuma tarihi ba zai manta wannan ba daga nan har a gaban Allah har tashin alkiyama ana nan ana tuna cewa yau Maryam ta kashe mijinta an zartar mata da hukunci tana ihu tana kururuwa a kotu da aka uwa ki tuban ma Allah ki ji tsoron Allah haka nan kai ma danki dinafin da sauran masu zubar da jini ku tuban ma Allah Allah ce walahum fil akhirati azabun azim kuma gobe kiyama suna da azaba mai radadi mai girma sai Allah ce illal ladina tabu amma waɗanda suka tuba banda su min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku kama su duk wanda aka kama shi yana boko haram wannan hukuncin shi kisa ne babu wani magana a sassauta musu duk wanda aka kama shi yana kidnapping in an kama shi ne kashi shi za'i amma wanda ya kawo kanshi ya ce na tuba na gane to irin wannan Allah ce a karɓi tuban su sai Allah ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim wanda ya tuba ma Allah kafin a kama shi to ku sani cewa Allah mai gafara ne mai jinkai ala wa sallu ibadallah ala al-bashir an-nadhir والسراج المنير وقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض اللهم ارض عن الصحابة أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وأمتنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد الإسلام فكد له يا عزيز يا غفور يا عزيز يا قوي اللهم قنا شر الأشرار اللهم قنا شر الأشرار اللهم قنا شر المفسدين اللهم قنا شر الصفاكين للدماء اللهم قنا شر المختطفين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم اكفناهم بما شئت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين